بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله العمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الجر المهجلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau muna shida ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alif da ɗari hudu da arba'in da biyar sha shida ga watan biyu miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da hudu za mu ci gaba da karatunmu cikin shama'ilul muhammadiyya wal khasa'isul mustafawiyya na abu isa muhammad ibn isa ibn sura al-imamu tirmizi wanda muka saba karanta halayen manzan Allah da sifofin manzan Allah da kuma ɗabi'un manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a yau za mu tashi a hadisi na 283 حدثنا الحسين بن محمد الزعفراني حدثنا الحجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني عثمان بن أبي سليمان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر حتى كان أكثر صلاته وهو جالس. wannan hadisi al-Husayn ibn Muhammad al-Za'farani ya ba mu labari daga al-Hajjaj ibn Muhammad daga ibn Jurayj yace akhbarani Usmanu ibn Abi Sulaiman Usmanu ibn Abi Sulaiman ya ba mu labari أن أبا سلمة ابن عبد الرحمن أبو سلمة ابن عبد الرحمن أخبره يا باشي الأباري أن عائشة رضي الله عنها أخبرته سيدتنا عائشة الله يرد إتا تاباش الأباري أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان أكثر صلاته وهو جالس ذا الله بكما زواج الله با حسيد ما في يوم سلم من زن الله sallallahu alaihi wasallam ya zamo a zaune ke yin sallah ma'ana a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokuta na karshe-karshe daga rayuwansa sallolinsa mafi yawa sun koma a zaune ne saboda yanayin rashin lafiya da kuma rauni na rashin lafiya da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna mana cewa shi sallan nafila bai keɓanci sai a tsaye ba ko a zaune ma ana yi har sallan farilla shi ma idan mutum ba zai iya ba bai da ikon da zai iya yi a tsaye so an ba shi dama ya yi a zaune in ma a zaunen ba zai iya ba sai ya ci shingida ya yi a ci shingiɗe in ma a ci shingiɗen sai dai a kwance ya yi a kwance idan dai mutum yana cikin hankalinsa to ba a ɗauke masa sallah ba ba a ɗauke masa sallah ba kamar yadda Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta sallah rubutacce ne da lokacinsa akan ko akan mu'mine gabaki ɗayan su ma'ana Allah ya tsara sallah da lokacinsa ya wajabta shi kamar yadda ya wajabta sallah to ya wajabta kulawa da wannan lokacin na sallah na'am حدثنا أحمد بن مني ثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله ركعتين قبل الظهر وركعتين بعضها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته أحمد ابن مني يا بام الأباري إسماعيل ابن إبراهيم يا بام الأباري دقى أيوب دقى نافع دقى ابن عمر عبد الله ابن عمر كينا radiyallahu anhu ma Allah ya kara musu yarda da shi da babansa sayyidina Umar qala ya ce sallaitu ma rasulillahi raka'atayn min az-zuhr nayi sallah raka'a biyu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qabla az-zuhr kafin azhar nayi raka'a biyu tare da manzon Allah sallan nafila wa raka'atayn ba'daha bayan azhar ma na ga yayi nafila raka'a biyu wa raka'atayn ba'da al-maghrib raka'a biyu bayan magriba fi baitihi a gidansa wa raka'ataini ba'd al-isha raka'a biyu bayan isha'i fi baitihi a gidansa akwai adadin nafilolin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yin su kafin sallan alfijir akwai raka'a biyu kafin sallan azhar raka'a biyu bayan azhar raka'a biyu kafin la'asar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu yawa bayan sallar lisha'i ma haka raka'a biyu waɗannan raka'o'in zan Allah kullum a rayuwarsa sai ya yi shi ne wannan sahabin yake ce na yi sallah wato tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama raka'a biyu kafin a zahar raka'a biyu bayan a zahar raka'a biyu bayan magariba raka'a biyu bayan sallar lisha'i a gidansa yana daga cikin manya-manyan abin da za ka gama gabata sun kula da shi shine sallolin nafila sabila da alkhairinsa idan ba manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani akan yadda sallan nafila yake da wani falala na musamman wanda falala ne da Allah yake zaben wasu ya ba su wannan falalan na kulawa da sallan tatawu'i wanda ba nafila ba daga cikin sallolin nafila wanda za a samu daga magabata suna yawan yinsa kuma magabata sun ce idan dai mutum ya tuba daga wani laifi da ya bar aikatawa ya zo ya yi wannan sallan nafila to Allah Ubangiji zai taimake shi akan barin aikata wannan laifin na har abada kuma Allah Ubangiji zai gafarta zunubinsa suna kiran sallan salatu tauba nafila ne a raka'an farko bayan an karanta fatiha sai a karanta aya na 135 daga suran alu imran والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم استغفروا الله واستغفروا لذنوبهم هزوا كرشي sai mutun ya karanta wannan aya a raka'an farko kenan a raka'a na biyu bayan ya karanta Fatiha sai ya karanta قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا innahu huwal ghafurur rahim to aka ce idan mutum yana aikata laifuka yana aikata sabo ya tuba kuma ya zo yayi wannan nafilan to Allah ubangiji zai taimake shi akan barin aikata ba ku jin wani yana kuka dauke shi ka kai shi gida Allah ubangiji zai taimake shi akan wato wannan laifi da yake aikatawa kowane irin laifi ne Allah zai taimake shi akan wannan laifin kuma bi iznillahi da wuya ya sake dawa zuwa ga zuwa ga aikata wannan wannan laifin suna kiran wannan sallan salatu tauba na'am حدثنا أحمد بن مني سنا إسماعيل بن إبراهيم سنا أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حدثتني حفصة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلي ركعتين حين يطلع الفجر وينادي المنادي قال أيوب وأراه قال خفيفتين أحمد ابن مني يا بام الأباري إسماعيل ابن إبراهيم يا بام الأباري أيوب يا بام الأباري دق نافع دق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ياتي حدثتني حفصة سيدتنا حفصة ما ترمن زن الله ير سيدنا عمر ساباني ناباني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين حين يطلع الفجر من ذن الله صلى الله عليه وسلم yana yin sallah raka'a biyu lokacin da alfijir ya keto raka'atul fajr kenan wa yunadi munadi sannan mai kiran sallah ya kira sallah qala ayyub ayyub yace wa urahu qala khafifataini ina ganin kaman a hadisin ya ce khafifataini wato raka'o'in ba masu tsawo bane raka'o'i ne da ba su da tsawo sai yasa aka ce raka'atul fajr fatiha kawai ake karantawa ba a karanta wani sura haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan an samu ne daga sayyidatuna Hafsa matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga idan za mu kula da yadda muke karanta hadisan manzon Allah mu ce sai da tuna Aisha ta ce sai da tuna Hafsa ta ce sai da Umar ya ce Ibn Umar ya ce to za mu ga falalan da sahabbai suke da shi akan wannan addinin babu wani musulmin da ya wadata daga wannan falalar sai dai idan mutum ya ce ba shi ba musulunci amma idan dai kana musulunci to wallahi baka wadata daga falalan sahabban manzon Allah ba domin waɗannan sahabban na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne suka yi ruwa suka yi tsaki wajen ba da kariya ma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma duk duniya sun shaida sahabban manzon Allah sun bi manzon Allah ne saboda imanin da Allah ya ajiye a zuciyarsu ba dan wani abu na duniya ba saboda Allah ya saka hasken imani a zuciyarsu kuma Allah ya buɗe idansu sun gane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine kawai za a bi a samu natsuwar zuciya dan haka duk wanda zai zo yana magana yana taba matan manzon Allah ko ya taba sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan gaskiya aslan ba mutum bane wallahi in dai kana iddi'a'in musulunci wani musulunci ne zaka yi iddi'a'in sa sannan ka soki sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka soki sayyidina Abubakar ko sayyidina Umar ko sayyidina Usman me suka maka dan sun taimaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am sun taimaki manzon Allah amma a zahiri ba manzan Allah ba a zahiri ana ga sun taimaki manzan Allah amma kansu suka taimaka amma kuma Allah ma ya faɗi cewa su din nan wallazina awaw wa nasaw sun taro sun taimaka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam kuma kowanne ɗaya bayan ɗaya idan ka bi su sayyiduna abubakar radiyallahu anhu a ranar fatu makkata zuwa yayi ya kamo babansa ya zo da babansa abu kuhafa ya zo da shi gaban manzan Allah tsoho da ya kai shekara ɗari ya zo da shi gaban manzan Allah ya ce ka yi imani da annabi Muhammad annabi ce ai ka bari na je gurinsa ya manyanta ya ce ya lallai shi da kansa zai zo ta ga wato girman iyaye da yadda ake jin soyayyen iyaye a zuciya amma zuwa da babansa ya yi gurin manzan Allah ya ce ka miƙa wuya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai dina abubakar yana cewa wallahi na sha a yaƙi in fita ina neman ɗana abdulrahman ɗan da na haifa inda na gan shi da zan kashe shi sabida mene sabida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ga ɗa yana neman uba yana neman ɗansa zai kashe shi akan wa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la li shay'in da yana neman uba zai wa zai kashe shi akan wa akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabiya da imani ne da ya cika zuciyarsu kuma bai bar komai ba a zuciyarsu ya cika komai a zuciyarsu bai bar komai ba to amma kuma wanda yafi kowa ban mamaki shine wanda yake kafirta iyayen manzon Allah wallahi wannan ba mutum bane duk wanda yake kafirta iyayen manzon Allah wallahi ba musulmi bane duk wanda yake kafirta iyayen manzon Allah ba yi da wani nasi kwaya daya yake ce iyayen annabi yan wuta ne ba yi da wani nasi kwaya daya daga alkur'ani ko daga sunnan manzon Allah wanda yace Abdullahi da Amina yan wuta ne ba yi da wannan nasi ba wannan nasi hadisi ne kwaya daya yake istidlali da shi kuma shi ma hadisin guda ɗaya yana da illansa akwai wanda ya fi shi kyau hadisin ma'amar wanda idza mararta bi qabri kafirin fa bashihu bin nar shi yafi kyau da wani yazo yace wa manzon Allah ina baba ne yake manzon Allah sai yace idan ka shige kabarin kafiri ka ce ba wannan kafirin ka mishi albishir din wuta shi dan wuta ne shi yafi kyau kuma hanyar da aka samu hadisin ɗaya ne sai aka ce wancan hadisin na Imam Muslim wancan hadisin na Sabitul Bunani daga daga shi wanda aka karba daga daga nan aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce inna abi wa abaka fi nar ka ce wannan hadisin aslan ba tabbatacce bane hadisi ne na ahadi na farko hadisi ne hadisul ahadi na biyu inna abi wa abaka fi nar inna abi wa abaka fi nar babu a gaban da manzon Allah ya ce babana Abdullahi ko mahaifiyata Amina babu wani wanda ya isa ya kawo wannan gurin sai ga annabi ya ce babana abdullahi yau kaddara wai waɗannan mutanen da suke jin daɗin wannan hadisin suke maimaita shi yau kaddara tasliman jadaliyan iyayen annabi idan yan wuta ne al'umman annabi ba za su yi ma manzon Allah kara ba shi annabi zai ji daɗi yana jin daɗi ana cewa iyayensa yan wuta ne a yumkinu li muslimin wanda yake da'awan cewa shi na bin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama yana yi wa manzan Allah irin wannan jafa'i addaraƙe kamar yadda suke faɗa ‘yan wuta ne wallahi babu hadisi ɗaya da ya ce abdullahi da amina ɗan wuta ne babu kuma imani da hankali ba zai taɓa baka cewa abdullahi da amina Allah ya rasa sakamakon da zai musu bayan sun aiko manzan Allah da shi ya fi so sai Allah ya kai su ta ba a imaninka da tunaninka za ka ce to in dai zan bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma Abdullahi da Amina suna wuta anya akwai kristan da ya bari haka yace shi zai musulunta amma shi bai gane wannan al'amarin ba bai gane ba ce annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da iyayensa suna wuta shi ne kuma ya faɗi haka shi bai gane wannan al'amarin ba shi yana sa tsammanin annabi zai cece shi ta ina zai kuma bayan ga al'ayan alqur'ani qadi'iyus subuti wad dalala Allah yana cewa ba zai azabtar da wani wanda bai turo masa da annabi ba in ji su an turo musu da annabi annabin su shine annabi Muhammad tunda kafin mu san shi sun san shi kafin mu same shi sun same shi ya zauna a mahaifa na sayyidatuna Amina wata tara ya zauna a tsatson sayyidina Abdullahi radiyallahu anhu ya biyo tsatso daga tsatso tun daga kan annabawa har sai da abin ya zo ya jire tsakanin Abdullahi da Amina amma kowa ya sha ya kai labari yau a sahabban manzon Allah da yawa iyayensu ba su musulunta ba amma mun taba jin musulmin da ya fito yana musu gori yana ce ai sayyidina Umar ma iyayensa mun taba jin musulmin da ya fito yana wannan sai manzon Allah ne al'umman manzon Allah a rasa jafa'in da da wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ana maimaitawa kaman madi ana jin dadin sa yau idan wannan hadisi ya tabbata manzon Allah ya ambaci Abdullahi da Amina ya ce yan wuta ne menene ribanka wajen maimaitawa wallahi tallahi idan da imani a zuciyanka kuma da san manzan Allah ko ya tabbata ga manzan Allah ba za ka karanta wannan abun ba in ka karanta kuma za ka kece da kuka saboda girman annabi a zuciyanka da kuma yanda kake jin yanzu kai in an ce iyayenka suna wuta yaya kake ji a ranka a ce iyayenka ba su mutu da imani ba ya kake ji a ranka kai yau in uwanka mahaukaciya ne in an ka tuna ita mahaukaciya ne ya kake ji a ranka ballantana a ce maka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam babu ruhin imani ga wanda suke wannan abu ba su da imani wallahi tallahi ba su da imani ko da gaske ne hakan ne wallahi musulmi ba zai ba zai maimaita wannan abin ya ji dadin sa ba ma in da gaske haka ne ba rukuni ne daga cikin rukunan imani ba zai ƙara imani ba ba zai ƙara wani abu ba sai dai ya sa zuciyar mutum ya kama kokwantan manzan Allah mai ce ta yaya wanda aka ce zai cece halittu ba zai iya ceton iyayensa ba a kamata mu shiga taitayin mu ni a guri na duk wanda yake zagin sahabban manzon Allah to laifin zagin sahabban manzon Allah bai kai laifin zagin iyayen manzon Allah ba laifin laifin zagin sahabban manzon Allah bai kai laifin ka zagi iyayen manzon Allah ba sai da suka aife maka manzon Allah ka samu musuluncin ka samu qur'anin ka samu addinin ka ci ka koshi da addinin ka yi shuhura da addinin sannan kuma ƙarshen sakamakon da daga manzan Allah shi ne kana shelanta wa duniya cewa annabi ya gaza a kan iyayensa bai iya ba ya gaza Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye ina tsoratar da mu dangane da irin waɗannan wallahi mu bar sauraron su da su warware mana imanin mu sulla sulla su ajiye a gefe duk imanin da a cikin sa babu ganin girman manzan Allah wallahi tallahi wannan imanin ƙarya ne ba imani bane duk tauhidin da a cikinsa babu ganin girman manzan Allah wallahi wannan tauhidin ƙarya ne ba tauhidin Allah ba Allah ya ƙara mana sanar kaga to sahabbai suna da falala ta yadda duk hadisai da zamu samu sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam su ne kuma sahabban manzan Allah babu wani wanda zai raba su da ahlul bait yawwa zaka ga mutane suna ta waɗanda ba su sani ba ana jan hankalinsu da sunan son ahlul baiti sai a kai su kuma zuwa ga zagin sahabban manzan Allah to babu wannan ahlul baiti sun shiga cikin sahabbai sahabbai sun shiga cikin ahlul baiti dan idan ka duba yanda ubangiji cikin hikimansa ya tsara annabi ya auri yar sayyiduna abubakar sannan annabi ya auri yar sayyiduna umar sannan sayyidina Usman ya auri yar manzan Allah Ruqayya sannan ya sake auren yar manzan Allah Ummu Kulsum sannan sayyidina Ali ya auri sayyidatuna Fatima zaka ga abin Allah rabawa yayi dukansu surkunan manzan Allah ne sun shigo gidan manzan Allah matan annabi ya'yan sayyidina abu yar sayyidina abubakar da yar sayyidina umar kaga surkunta ya shigo ciki sayyidina usman surkunta ya shigo ciki ya auri ya'ya biyu na manzan Allah annabi ya ce da da na uku da na baka sayyidina ali shi kuma ya auri wa ya auri sayyidina fadima kuma daga bakin sahabban manzon Allah muke jin suna faɗan girma da daraja da buwayan ahlul baiti akan kowa sayyidatuna Fatima az-Zahra bintu Rasulillah sayyidatuna Aisha tana ce ma ra'aitu ashbaha bi Rasulillah min Fatima fi qiyamiha wa qu'udiha tunda nake inji sayyidatuna Aisha tace ban taba ganin mai kama da annabi kaman Fatima ba tsayuwanta da zamanta in ta cin karugun da annabi yake sai annabi ya miƙe ya sumbance ta a goshinta duk asubahin duniya annabi sai ya bi gidanta ya je ya buga musu kofa ya ce inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhira ya tashe su daga bacci sai da tuna Fatima lokacin da manzon Allah yake dab da wafati ta zo ta zauna sai aka ga tana tare da manzon Allah sai aka ga tana kuka su biyun su ba a san me suke yi ba sai aka ga kuma daga baya ta yi dariya matan annabi kaf suka tambaye ta ki fada sai bayan annabi ya yi wafati ta ce ai annabi ya ban labari ya ce Allah ya kira shi zai yi wafati sai na yi kuka amma daga baya sai ya ce a iyalansa ni ne farkon wanda zan bi shi sai na ji daɗi kaga wannan duka ruwayan waye ruwayan sai da tuna Aisha ne radiyallahu anha akwai ran da sayyidina abubakar ya fito daga masallaci sai ga sayyidina alhassan yana wasa da yara a lalloki sai ya dauke shi sai ya daura a kafadansa sai yana ce bi abi shabihan bi rasulillahi la bi abihi ga me kama da manzon Allah wannan ba da baban shi yake kama ba sayyidina ali yana ba yana dariya cewa ke bi abi shabihan bi rasulillahi na fanshe ka da babana da annabi muhammadu kake kama sayyidina husaini yana sai dai lokacin da siyasa ya shigo lokacin da banu umayya suka zara kansakali na zalunci da dagawa a kan ahalul baiti wannan kuma mutum yana da abin da zai faɗa amma akan sayyidina abubakar da sayyidina umar da sayyidina usman ba mai magana akan su sai wanda babu imani a zuciyarsa su ma saboda da su Allah ya karfafi manzon Allah Allah ya zaba ma annabi komai kamar yadda Allah ya zaba ma annabi garin da ya fi kowane gari daraja ya zaba ma annabi sunan da ya fi kowane suna daraja ya zaba ma annabi littafin da ya fi kowane littafi daraja to haka Allah ya zaba ma annabi abokan da sun fi abokan kowa daraja sayyidina abubakar shi kadai ne Allah ya ambace shi da sahabi a cikin alkur'ani sani yasnaini idhuma fil gari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana saboda haka mu kula dangane da irin waɗannan duk gurin da za ana zagin mutane ma kar ma muna zuwa ba ma gunda da a zagi sayyidina abubakar ko sayyidina umar ko a zagi iyayen manzan Allah ba gurin da ake zagin mutane ma karkace kar ka ɗauki addini a bakin wanda yake zagin mutane kar ka ɗauki addini a bakin wanda in yayi faɗa yana ƙetare iyaka sabila da baya da al'adab al'adab kuma shine rabin rabin ilimi al'adab shine addini man la adaba lahu la sayra lahu wa man la sayra lahu la suluka lahu duk wanda bai da adab na iya magana bai da adab na yin adalci bai da ladabi wajen in yana faɗa da mutum ma ba zai ƙetare iyaka ba to wannan ba malamin addini bane kuma ba za a ɗauki komai na addini daga bakinsa ba ko ya kai bul'amu dan ba'ura ilimi sosai ba za a ɗauki komai ba domin mutane masu daraja harta a fada in suka yi fada da mutum to suna bayyana darajarsu da karamcinsu in wani abu ya shiga tsakaninsu da mutum ba za su masa karya ba ba za su ci gaba da binsa da bita da kulli ba ba za su tsaya suna suna kiyaye shi daga nesa suna son su ga ya fada cikin musiba ba to wannan shine mafi kyan mutane wanda hatta da abokin gaban shi baya ƙetare iyaka ballantana mutumin da zaka ga kullum ana faɗa da mutane masu mutunci da masu daraja Allah ya kiyaye حدثنا قتيبة بن سعيد سنا مروان بن معاوية الفزاري عن جعفر بن برقان عن ميمونة بن مهران عن عمر رضي الله عنهما ko an ibn umar radiyallahu anhuma qala hafistu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam samani raka'atin raka'atayn qabla adh-dhuhr wa raka'atayn ba'da ba'daha wa raka'atayn ba'da al-maghrib wa raka'atayn ba'da al-isha qala ibn umar wa haddathatni hafsa bi raka'atay al-ghadha ولم أكن أراهما من النبي صلى الله عليه وسلم قتيبة بن سعيد يا بام لاباري دقى مروان ابن معاوية الفزاري دقى جعفر ابن برقان دقى ميمون ابن مهران دقى ابن عمر رضي الله عنهما ياتي حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية ركعات ناكيا يا ركعة تقص دقى قلن من ذن الله أدرانا ننافلة ركعتين قبل الظهر ركعة بيو كافين أزهر raka'ataini ba'daha raka'a biyu bayan azhar raka'ataini ba'da al-maghrib raka'a biyu bayan maghrib raka'ataini ba'da al-isha raka'a biyu bayan isha qala ibn umar sayyidina ibn umar yace wa haddathatni hafsa bi raka'atay al-ghada sayyidina hafsa ta bani labari da raka'a biyu da yake yi da rana lokacin sallan walha kenan walam akun arahuma minan nabi ni dai ban gani daga gun annabi ba amma sai da tuna hafsa ta bani labari ta ce ta ga manzon Allah yana yin sallan wadha wanda da mu zo a babin gaba da mu karanta ma babu ma ja'a fi salati duha babun sallan walha wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake to mun sha faɗa muna karantawa idan aka zo ana auna kowane mutum da sikeli to shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu sikelin da zai iya auna shi wajen ayyukansa babu sikelin da zai iya auna shi wajen tsantseninsa babu sikelin da zai iya auna shi wajen istiqamansa babu sikelin da zai iya auna shi wajen ubudiyarsa Allah ya turo mala'ika Jibril alaihi salam ya ce ka tambayi manzon Allah ya zaɓa abin da yake so in yana so ya zama annabi ba saraki to Allah ya yarda duk abin da yake so an bashi idan yana son ya zamo annabi bawan Allah Allah ya yarda ya zaɓa kaga idan ya zama basara ke ba laifi ba ne saboda shi dama ba mai sabo ba ne ba zai saba ma Allah ba aikin Allah zai yi a sarautar mu amma idan ka duba amsan da manzon Allah ya bayar to anan ne za ka tabbatar da waye ainihin Abdullahi sabila da shi almaliku suna ne daga cikin sunayen Allah annabi bai yadda ya ara kansa wannan sufan ba sai ya ce ya zaɓi ya zama wa abdullahi akan ya zamanto bawan Allah ba kara ke gwara ya zama abdullahi don haka aka ce annabi shi kaɗai ya cika uhudiyya wa izji a bit takhiri faktara rabbahu da aka ce ga zaɓi ka zama basarake ko ka zamanto me kake so sai ya ce ni na fi son na zama bawan Allah kwaloluwan abin da ake zuwa gurin Allah da shi shine al'ubudiyya mutum ya zama bawa Allah Ubangiji kuma shine malikul muluk mutum ya zama bawa Allah Ubangiji shine Ubangijin da ake tafiya gurinsa a bar komai don haka idan ka duba za ka ga annabi idan da mulki ya so da ya zama mai mulki amma bai so mulkin ba amma idan ka duba za ka ga mulkin da aka ba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ai ya fi mulkin da aka ba ma annabi Sulaiman mulkin da aka ba ma annabi Sulaiman temporary mulki na duniya amma mulkin da aka ba wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a duniya zai yanki fuloti ya ce nan aljanna ne kuma ta zauna duk iya mulkin annabi Sulaiman an faɗa mana yana magana da aljanu yana magana da tsuntsaye yana magana da iska ya tashi cikin iska yana magana da dabbobi ya mallaki komai amma duk mulkin annabi Sulaiman ba a ce mana ya yanko wani waje a duniya ya ce nan wajen aljanna ba ne sai annabi Muhammad in ka ce mulkin annabi Sulaiman ya tashi a iska iska ya kan ɗauke shi sai muka shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Jibrilu ne shugaban mala'iku yake zuwa da buraka ya zama zagin manzan Allah yana jallin zamun annabi yana kan ai mulkin wancan bata kai wannan ba za a hada ba za a hada jibrilu ne wanda Allah ubangiji ya ce man kana aduwwan li jibrila wa mikala inna Allah aduwwun lil kafirin girman mala'ika jibrilu qur'ani shi ya sako da alqur'ani da shi da rakiyar mala'iku shine shugaban mala'iku shine mutain samma amin amma zagi wai mun san zagi kuwa zagi shine bafaje ko to zagin manzon Allah ya ai bai kai a ce maka annabi Suleiman ya tashi a iska ba ai ya fi a ce annabi Suleiman ya tashi a iska abun ba a kusa yake ba tashi a iska mu ma yanzu muna tashi a iska mu shiga jirgi mu je yadda za mu je Allah mun ce mana mujidan da aka ba mu wani annabi a iska muka tashi ce muka annabi Sulaiman alaihi salam yana magana da tsuntsaye bai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zai yi magana da kafan akuya kafan da an yanka nama an dafa shi akan murhu an sako da shi a gaban manzon Allah annabi ya ɗauki nama naman yayi magana wa manzon Allah yace inni masmumun ya rasulullah ya kai maganar tsuntsu ai aku aku tana magana ba mu magana da aku aku tsuntsaye nawa suke magana ba abun mamaki bane tsuntsu in yayi magana dama suna da yaran su amma abun mamaki shine an yanka dabba an bididdiga namansa an ɗaura shi a wuta dabban da ko yana raya aka ga yayi magana guduwa za a yi a ce aljani ne amma kafansa yayi magana ga manzon Allah ya ce inni masmumun ya rasulullah duka idan ka hada abubuwan da kake gani na mulki da isa da tinkaho din sai a ce maka annabi Suleiman ya shimfiɗa kwalta na zinare mazulaika tsawon kilomita kaza tana tafiya a kai zinare to shi kuma annabi duwatsu ne suke ce mu zamo maka zinare yana ce bana bukata ba kwaltan zinare manzan Allah ba idan al'ummansa ne suke so su gina gidan zinare in annabi ya ga dama kowa da a gidan zinare zai zauna to ji abi takhiri faktara rabba sai ya zabi zaman to annabi talaka to annabi fa wallahi abun ba ba na hankali bane hankali ba zai gane ba abun na zuciya ne imani ne kawai zai iya daukan al'amari to iyaka dai a ce maka manzon Allah ya yanki kuloti ya ce daga ɗakin Aisha radiyallahu anha zuwa mimbari na dausayin aljanna ne wanda yake yawo a tsakanin nan in ya rantse da Allah ya ce ina cikin aljanna bai yi ƙarya ba ma baina bai ce wa mimbari rawdatun min riyadil janna kuma malamai suka faɗa suka ce ku ji ku gane ba fa wai kabarin annabi ne dausayin aljannan ba ba a'a tsakanin gidansa ne da mimbarinsa wanda suka je suka ziyarci manzon Allah suka masa sallama da su ga gurin ma baina bai wa mimbari din tsakanin nan ne in kana gurin da wani zai kira ka a waya ka dauki waya ka ce wallahi gani ba a duniya nake ba a aljanna nake ba za ka yi kafara ba a aljanna kake zan Allah ne faɗa man la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha amma gurin da manzon Allah yake kwance nan ya fi aljanna babu shi a duniya babu shi a lahira ba wani gurin da ya kai wannan wajen da annabi yake kwance na samawa ce sabi wa dal ardi ba wani abun da ya kai wannan gurin daraja yanzu yana al arshi al arshi al arshi al arshi bai kai ɗaya cikin matsayin gurin da annabi yake kwance dubu ba al arshi ai halittan Allah ne al arshi ya kai manzon Allah shi kuma kabarin annabi Muhammadu ne yake kwance a ciki eh mutanen da musu san manzan Allah ba Allah ya kara mana san manzan Allah gaji wani abun ma harce ba zai faɗa ba in harce ya faɗa ma sai a ce wa mutum mahaukaci hala ko a ce wa mutum ya zautu abun kuma ba zautuwa ba ne abu ne na zuciya kawai wanda bai sani ba ba zai gane ba kowa gwargwadon imanin sai ke magana Allah ya kara mana san manzan Allah حدثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت عاصم ابن ضمرة يقول سألنا عليا كرم الله وجهه عن صلاة رسول الله من النهار قال إنكم لا تطيقون ذلك قال فقلنا من أطاق ذلك منا صلى فقال كان إذا كانت الشمس من ها هنا كهيئتهما كهيئتها من هنا عند الأصل صلى ركعتين وإذا كانت الشمس من من ها هنا كهيئتها من ها هنا عند الظهر صلى أربعا ويصلي قبل الظهر أربعا وبعدها ركعتين وقبل العصر أربعا يفصل بين كل ركعتين بالتسليم على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المؤمنين والمسلمين Muhammad ibn al-Musanna ya ba mu labari daga Muhammad ibn Ja'far Shu'ba ya ba mu labari daga Abu Ishaq ya ce naji Asim ibn Damra yana cewa na tambayi Aliyu ibn Abi Talib karramallahu wajhahu an salati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yaya annabi yake sallah qala yace fa qala sai yace shi sayyidina Ali kenan yace innakum la tutiquna zalik wallahi ba za ku iya abin da manzan Allah yake yi ba ƙala ya ce faƙulna sai muka ce man a tsaka zalika minna sallah ka dai faɗa mana wanda zai iya sai ya yi ƙala ya ce kana iza kana shamsu min hahuna ka hayatiha min hahuna inda al'asri sallah raka'atin idan rana yana nan kaman kamanninta a yanayin nan yayin la'asar sai ya yi sallah raka'a biyu wa iza kanati shamsu min min hahuna ka hayatiha min huna inda zuhri sallah arba'a haka idan rana tana kaman nan a kamanninta da kaman nan wajen lokacin azhar sai yayi sallah raka'a hudu wa ba'daha raka'atayn bayan ta ma yayi hudu wa ba'daha raka'atayn wa qabla al-asr arba'an kafin la'asar yayi hudu yafsulu baina kulli rak'atayn bi taslim kowane raka'a biyu yana raba tsakanin su da sallama ala al-mala'ikati al-muqarrabin ma mala'iku wan nabiyina da annabawa wa man tabi'ahum min al-mu'minina da wanda suka bi su daga cikin mu'minai to kaga nan za mu ɗauki sayyidina ali abin da yace yace innakum la tutiquna zalik ba za ku taba iya abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi ba ma'ana abin da manzon Allah yake yi yana da khususiyyan da naka ne shi kadai li takhsisihi fawqa al-khususi maziyatun sanatu ilayha qismatun azaliyatun makanatuhu fil mursalin aliyatun inaratuhu hissan wa aqlan jaliyatun fala al-wahm yastawi fala al-wahm yastawi wala ash-shakku yatra yana da khususiyya khususiyan da baya gajiyawa yana da khususiyya khususiyan da a koda yaushe lokacinsa da sakanninsa na Allah ne yana da khususiyya khususiyan da bai taba rafkana ga barin Allah ba bai taba manta Allah ba ko na sakan daya manzon Allah yana da khususiyan da ko bacci yake yi to ba bacci ne na yarin ya rafkana ba bacci ne yake yi cikin Allah ma'ana ana karɓo wasu saƙon ne daga Allah baya mantuwa in ka ce ma yana mantuwa to mu mu mu a gurin mu baya mantuwa in ka ga manzon Allah ya manci abu to za a yi da a hukunta wani hukunci ne kawai Allah yana son ya kawo wata sabuwar hukunci ne sai annabi ya mance wani abu domin a hukunta wani abu kamar yadda manzon Allah ya ce inni la ansa walakin una sali a sunna ni ba na mantuwa ni dai in akan mantar da ni dan na sunnanta wani abu saboda tsaban wa'ayinsa da zamowansa cikin Allah subhanahu wa ta'ala bi tamamil huduri wal muraqabati wal mushahada ko da yaushe kawai a cikin Allah ake kawai ba ana magana sai an shiga sallah bane Allah sallantana in an shiga sallah ya mance in ana sallah kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi hadisin zu dai hatta a wajen sallah manzon Allah a cikin Allah yake yakan yi shiru in kaga yayi magana to zai faɗi sakon Allah ne sai dai ya yi murmushi yakan kalli ƙasa baya ɗaga kai yana haɗa ido da mutane wa yanzuru lahzan wa huwa lil ardi ghaliban yasuqu sihaban wal mala'iku tatba'u in zai kalli abu sai dai ya kalla a fisge hakan nan da gefen idonsa mafi yawa kuma ƙasa yake kalla baya ɗaga kai yana kallon sama kamar yadda zaka ga sarakuna an zauna akan minasta ko an zauna akan gadon mulki ana a ba ba haka manzon Allah idan da zaka shigo cikin sa annabi yana tare da sahabbansa ba za ka bambance shi da sauran gama gari ba sabila da tawazu'u da kuma kankan da kai da kuma rashin wato bayyana kai sai dai kawai haskensa da kwarjininsa da kyansa sai ya nuna maka wannan shine annabi Muhammad لو لم تكن فيه آيات مبينة كانت بريحته تغني عن الخبر in ma ba a ce maka shi annabi bane kana ganin sa kawai kamannin sa ne ce maka kawai wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka babu wanda zai iya abin da manzon Allah yake babu wanda zai iya tahammulin abin da manzon Allah yake dauka sai ya ce ya ce ya ce da kun san abin da na sani da kun yi ta kuka da kun yi dariya dan kana da kun san abin da na sani kun san abin da nake ji kun san abin da nake gani to da ba ku da lokacin dariya ma ballantana cewa ballantana raha ballantana wani annashuwa da makamantansu to haka sai duna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake za mu shiga babu salati duha da sauran lokaci ko lokaci ne lokaci yayi za mu tsaya a nan insha Allah zan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya karantar da wannan addu'a safe da yamma Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini addu'a ne mai saukin fada mai kuma girman falala dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya faɗi duk abin da yake so na duniya bayan ya karanta wannan addu'a sau uku to Allah Ubangiji zai ba shi abin da ya nema ba tare da Allah ya rage masa ko da yankan farce ba Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa anta taskini wa anta tumituni wa anta tuhyini kun ji bai da wahalar fada manzon Allah ya ce duk wanda ya karanta wannan da safe ya karanta da yamma to Allah zai kare shi daga dukkanin abin tsoro kuma duk abin da yake muradi a zuciyar shi na bukata to Allah ya sani Allah zai ba shi zaɓi mafi alkhairi saboda haka wannan shine addu'an da zamu bayar a wannan satin abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dada abin da muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah ya kara mana soyayya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allahumma كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا اللهم رؤيته وأمتنا على سنته وارزقنا اتباعه يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته